بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وأن أتدفع القول أدمير تسلك ونأتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونأتوا غير واحد إذا اختلف وآدم وفرقه لا إذا انتلف ونأ- لا إذا لا إذا انتلف إذا to ki za a talam wala ta mamulai wa hidai ma'ana wa amalan ashiri bi gairi istisna wa in utun kasurat wa qattalat muftakiran li zikrihinna utbi'at wa qada'u tibi in yakun muayyana bidunaha aw ba ta haqa kullina warfa'un sab'in qada'ata mudmira mubtada'an aw nasu lan yasara وما من المموت والناس وقل يجوز حسبه وفي الناس يقل نعم wamna'u huna jika a zatin talabi
um, jiya mun ce wani atu bi jumlatun munakkara wa hudiyar ma hudiyar tuwa bara na'am mun ce kamar yadda jumla ta kan zo ta zama labari ne na mubtada haka na ati yakan zo ya zama jumla ne amma sai dai idan ya zo shi jumlar na ati ya zo a matsayin jumla to za a duba a ga shi mai manhutun idan manhutun na kira ne to ya halatta ka iya zuwa da jumla da matsayin na ati wadda ita ma wannan jumlar dole a yi mata tawili da cewa na kira ce ta tunda dole a na ati ta bulu manhuta ya rabi wa nazmi wa tarihi wa takiri to dole ne shi ma a ce masa haka ka iya cewa maratu bi rajulin kama abu to kama abu din nan jumla ce amma tun da rajulin na kira ne sai a ce ita ma jumlar na kira ce yace to tana zuwa haka in ta zo kuma fa hudu ma hudu to habaran sai a bata abin da aka bawa labari labari ka'ida idan ya zo yakan zama akwai lamiri wanda zai koma ya daure shi ko wanda zai koma wa to haka ita ma sifa idan ta zo lalle ya zama na akwai wani la- lamiri a cikinta wanda zai daure shi ya komawa musufi da ita sifa da duk da dai mun ce a wani wajen ya halatta idan dai an wadata in an san shi an iya wadata ga gabarinsa amma dai ya halatta wannan shine abin da muka faɗa duk dai akwai dan sabani waɗansu sun ce a ma'arifa din ma ya halatta ka iya zuwa da jumla ta zama a bayan ma'arifa amma ma'arifar ba alami ba ta zama mai alifi da lami wanda mun ba da ma- la- misalin wa ayatul lahum a lailun naslahu min wannan harabo to kaga lailun nan cewa aka yi a nan wajen a ma'arufi ne ma'arufi ne bil alif wallahi kaga naslahu min wannan harafin cewa shi shine yakan ya zama a matsayin na'ati amma suka tawili suka ce in dai tarifi ne in dai ya zama ju- ita masufi din ya zama ma'arifa ne to abin da yake ba sa sai dai a ce ma hali ne ba a ce masa wannan ba ba kan wannan ne muka ce an samu ka'ida yau ba a ce masa na ake aka ce an samu ka'ida aljumlatu ba'da nakirati na'atu wal jumlatu ba'da al-ma'rifati ku halu aka samu saboda wannan dalili tun da yayi wannan magana sai ga cewa wahani zai ba cewa tun da ya ce jumla ta kan zo ta zama labari ko na'am kuma har yace abinda da aka ba labari ita ma sai a bawa sifa kamar yadda jumla ke zuwa ta zama a matsayin labari haka na a titi zuwa matsayin labari to abu wani zai gani mutlakan ne haka ne sai ce to a jumlar ba kowace ce ba jumlar akwai zaci talabi inda jumla wata ke talabi take nunawa to ba za ta iya zuwa ta zama a ba- a matsayin na a titi duk da cewa kaga a can babu mutada ya halatta ko da talabi a ce ita jumlar ya halatta iya zuwa a matsayin labari to amma a nan dole jumlar in dai ta zama cewa ɗalibiya ce to ba za ta zo a matsayin labari ba kaga ashe ba mutalakan mana da ya faɗa ya faɗa ba dalilin da yasa ya kawo wannan baitin kenan sai cewa na ahuna ka hana a nan a wannan baitin wannan babun kai na na'ati ika a za ta ɗalibi abkar da ma'abociya ɗalibi idan dai jimla ta zama cewa ɗalibiya ce ita to ka hana kada ka ce ta zo a nan ta zama a matsayin na'ati ba ta zo ba wajen a tattat in ku ta zo falkaulu kaga gashi an hana falkaula kuma sai ga ta zo to fal qawla wal almir to ai almir al qawla ne ka ka boye al qawla a ciki lalle akwai lamirin qawla a ciki yana nan wanda wannan lamirin qawlin shine zai zama ya zama um, yake suna ya zama shine sifa in ya zo ma'amulinta wanda kuma yake gaban sai ya zama shine ma'amulin sifa da inda kaga an samu irin wannan yake in ka haka tusi shi ka dace inda ka samu wannan tusi na'am da ka ce za ki kalabi a can wannan ya kace tuci bi na'am eh to wannan shine abin da ya faɗa saboda haka ga shi kenan yanzu nan idan ka zo da wannan jumlar kace zaidun idribu masala zaidun iliriku kaga iliriku din na ayan ya zama shine shine dalabi ko to a nan wajen shi a wajensa ya ce ba ka zo ka ce marautu bi rajulin iliriku ba ka ce iliriku din nan kuma ka ce sifa ce ta rajulin din tunda jumlar dalabiya ce ta ba ka zo da ita ba shi ba yayi ba amma yanzu a can babin labari ne a ya halatta ka iya ka ce zaidun tare da ilarabu ya zama labari a can bawon da an faɗi wannan kuda ɗalibiya ce halar idan ya gaya maka cewa idan ana ce ɗalibiya ba ta zuwa ta zama na'aci idan ku ta zo ku dole kamar tawili tawilin da za ka mata shine ka ɓoye akwai ƙaulo a ciki ya zama shine a sifar sannan abin da yake kuma gaban wanda ya zo yake nuna kamar cewa shine sifar sai ya zama shi ma'amuli ne na sifa ɗin kawai abin da ya kamata kenan kamar wani mawaƙi da yake cewa hatta idza janna zalamu wa hatalat ja'u bi mazqin hal ra'aytu dhiba qad to ja'u bi mazqin din hatta ila janna zalam wa hatalat ja'u bi mazqin hal ra'aytu dhiba qad to ai hal tunda islamiyya ta ga aikata da yake ne ko to yanzu na hal ra'aytu dhiba din shi yake nuna cewa sifa ce shi yazo kamar a matsayin sifa ta bi mazqin din to amma anan wajen dole ne abinda za ka kaddara anan wajen shine bi mazqin din nan maqulun fihi hal ra'ayta zai bakat to maqulun bihi din nan yanzu shine ya zama sifa anan tunda yanzu dalabiya dalabi bata halatta hal ra'ayta zai bata zama cewa sifa ce ita da ta san dumatsin din ba dumatsin da dumatsin din ai ya zama la shine manuti din ko shine musufi din to bai halatta yanzu ka zo da dalabiya kuma ta zama wannan mutum tunda haka ne gashi kuma ta zo to sai kai mata tawili anan sai ka ce ai maqulun fihi ne hal ra'ayta zai bakat maqulun fi din nan yanzu shine sai zama shine sifa wannan kuma har ajin zai sai zama ma'muli ne na sifa da idan ya zo irin abin da zaka yi masa kenan
wa na tubi masdarin kasira malaman sun yi ra'ati da manzari da yawa manzari ya zo a matsayin na'ati faltazamu al-ifrada amma tun da haka ne sai suka lizinta ifradi idan mafradi kuma ya zama muzakkar shi manzarin aka tashi kawai ma'anarsa ake duba ba ana duba kasan ka'ida idan aka zo kamar yadda muka faɗa a ka'idan na'ati yakan bi mar'utinsa a kowane irin hali shi idan aka zo manzari kawai sai a dubi ma'anarsa ne ba za a duba wane ne yake bayan sa na sifar ba yalla mufradi ne ba ruwanka ifradi za ka yi muzakkari ne ka yi mufradi ka tarke in tasniya ne ka yi ifradi ka tarke ko da mace ce in kuma mace ce ka yi ifradi ka tarke ba ruwanka kawai kowanne daga ciki duk abin da ya zo dai abin da za ka ce marautu bi rajulin adilin برجلين عدل مرت برجال عدل مرت بامرأة عدل مرت بامرأتين عدل مرت بنساء عدل ba ruwanka kawai duk gaba ɗaya tun da manzari ne kawai kai a nan halin kawai ma'anan manzari kake duba sau da haka ba kana duba manzari ko ya haɗa kuma ba kana duba ma'anar shi mal'utun ba ne wani kana ka ce shi ma wannan dole ka masa inda in jam'i ne ka jam'anta shi in ta sun yana da kai shi kamar yadda yake a ka'ida in dai manzari ne ya zo shi kawai abin da za ka yi magana kenan babu wani abin na a ciki wana tu gairu wahidin na'atin wani daya idza ka talaf idan ya saba fa adifan fariqu to ka raba shi da adifi ka kawo adifi ya zama shi ne zai raba la mutum biyu ne suka zo zaidu da zaidu ne amma ɗaya marowaci ne ɗaya mai kyauta ne in ka zo za ka yi bisa adabi inda gairu wahidin ne kuma ga sun saba kowane ɗabi'ar ta saba in za ka adabi sai ka raba suka ce marautu bai zai daini alkarimi walbahiri da kawa ɗin ba ka ce alkarimi albahiri ba alkarimi walbahiri dole kawo haɗifi a wajen wajen tsakanin kuma marutu bi rijalin faqihin wa katibin wa sha'ir in da rijalin kace kowanne sai ka kawo kowanne sai ka kawo masa naka kuma kowanne za ka kawo kuma kawo masa adadi tsakanin su ba ka ce faqihin katibin sha'ir
la izan talab la iza atalab ba to za ta anan ne la iza atalab al-mutalab ne wal mutalab kan an ce yi talab nan kuma al-mutalab ne a ga shi shi a tsaka yi talab hamza dugon ne babu ko
la iza atalab ba inda idan ya sa idan ya zama ya taru ba ma'ana ya zama ittifaqa kenan idan ya zama mutafaqi ne to shi kenan sai ka zo da shi yana tasniyarsa ko kuma yana jami'arsa marartu bi rajulaini karimaini dukkanin su kowanne karimi ya ce karimai ne kawai wazir jalim ko rama abinda za ka rubuta ke abinda za ka faɗa ke to na'am a kowanne ka zo da shi da inda yake wanata ma'amulai wahidai ma'ana wa amalin na'am a tibe bigiyar ita na'am na a ci na ma'amuli guda biyu na'am ko maɗayanta a ma'ana a ma'ana suna sun ɗayanta kuma wa amalin da aiki ma sun ɗayanta don haka mai za ka yi ce ce ke itibai bigiyar ita na ba wani togo a ciki wato ma'ana abin da za ka yi kenan itibai kawai za ka yi ba za ka yi wani kaɗo ko kuma wani abu na'am idan misali yanzu ma'amuli ne ya zo ya tarar da wa'ansu a, amili ne guda biyu suka zo kuma suka samu ma'amulai guda biyu sai ya zama da cewa kuma shi amilin nan guda biyun nan kowanne daga ciki ma'anarsa iri ɗaya ne kamar misali yanzu zahaba da 'yan ɗalaga ai duk ma'anarsa ya tafi na'am sai ka ce zahaba zaidun wan ɗalaga amuru to kaga ma'amulai guda biyu shine na amrun da zaidu kuma kowanne daga cikinsa amilinsa ya ɗayanta a ma'ana kuma ya ɗayanta a aiki na'am domin zahaba fa'ili yake ne inda laga fa'ili yake ne kaga a aiki sun ɗayanta na'am da abu da suke son su yi sannan kuma sun ɗayanta a ma'ana duk zahaba ma'ana ta biya ta kuma na'am idan aka samu irin waɗannan amili guda biyu waɗanda sun ɗayanta a ma'ana da da- da- da- da aiki suka zo da ma'amulai guda biyu kuma sai suka zama da cewa a kano kana da na'atin su kowanne kana son ka bashi na- kana son ka bashi na'ati to idan dai ma na'atin nasu ya zama mutafiki ne kowanne daga ciki to in ka tashi za ka yi sai ka itibai ma'ana abin da lafazin was- wasalin da yake kansu su waɗannan nan ma'amulan nan haka za ka bawa shi na'atin na'am sai ka ce zahaba zaidun wan dalaka amrun al'aqila ne yanzu kowannen su daga ciki da amrun da zaidun nan kowannen su daga ciki dan mali a- a- abin da ne fa'ili ne ko na'am sai ka ce al'aqila ne abin da zaka faɗa kenan na'am ko haddansu zaitan zaidan wa kallamtu amran alkarimain kaga da haddansu da kallamtu duk ma'ana zantarwa ne na'am kuma kaga a ɗayan sun ɗayanta amana sannan da aikin su kuma sun ɗayanta domin kowanne daga cikin su me yake nema mafi'ulu wuri mm, idan ka kawo masa hukunin su to shi ma na a cin nasu idan ka tashi za ka kawo sai ka yi tibai abin da yake irin aikin su shi za ka sai ka ce almi alkarimai ne numar rotu bi zaidin wa jistu ala amrin asalihaini kaga duk kowane daga ciki yana neman a majruri ne saboda haka shi ma na a cin sai ka kawo shi ya zama majruri ne na'am ji sai ka yi tibai to wannan ijma'i kenan idan kuma ya saba ma ma'anar amilin sai ta zama ta saba ko kuma aikin sai ya zama ya saba to abin nan anan wajen abin da zaka kuma kado zaka shine wajibi na'am
ka gane Na'am.
misali kace in talaka zaidun wa kallamtu amran kuma kana son zaka mutuna a cikin duk irin na a cikin suke irin su yake gani shi to anan wajen sai ka ce azzarifaini ko azzarifani duk kowane daga cikin nan in kida'i ne dai na'am domin yanzu in kace a in dalaka zaidun wa kallamtu amran kaga da in dalaka da kallamtu sun bambanta duk ba ba na ɗaya suke ba sannan aikin su wancan fa'ili yake nema wannan kuma buɗe yake nema kaga sun saba a wajen aiki kuma sun saba a wajen wannan in ka tashi a irin nan wajen sai kai kaɗo a nan wajen in ka ce a zarifa ni kaga ka zo da halin rafa'a wataƙila ya dubu na farko kenan amma gado ne domin a nan wajen dole sai ka kaddara wani abu ai huma azzarifa ne da su su biyun nan su ne azzarifa ne in ka ce azzarifai ne sai ka kaddara fi'ili a ani azzarifai ne haka fi'ili da fa'ili na sai ka ce azzarifai ne ya zama shi ta dalilin da ta yi zama mutum na'am ka kayan kadu kenan na'am da kowane ne dai duk abin da ya yi haka kuma idan ya zama ya saba ne ma a wajen aiki kawai ko kuma a wajen eh, ma'ana da shi ma dai duk irin wannan abin da za ka yi ja a zaidun waza haba amurin al'aƙilaini ko kuma al'aƙilani
na'am domin ja a zaidun da zahaba amurin ko na'am
sai ka ce a nan wajen sai ka ce al'aƙilani ko kuma ka ce al'aƙilaini a nan wajen Na'am.
ta ka bara ka ɓoye a lamirin al'aƙila nan ta ce al'aƙila ne kaga huma kenan in ka ce Na'am.
al'aƙila ne a ani kenan an na'am gane ko Na'am.
domin ja'a da zahaba ai sun bambanta a wajen ma'anar su ko na'am za a ya zo da zahaba ya ce to kaga anan wajen amana ne suka canja amma a wajen mai aiki kaga duk sun dace duk da haka shi ma anan wajen kaɗai ba eh
na'am na'am wa in nu'utun kasurat na'am kasurat kattalar mu da kiran da zikir hinna wasu da yasu
yau kuma na'atin ne suka zama sun maimaita amma suna da man'uti man'utin kuma guda ɗaya ne amma mutum ne guda ɗayan nan ya sifanci da sufofi da yawa shi kaɗai yana da sufofin da yawa to idan suka zo suka zama sun yi yawa kuma sun bi mubta kiran da zikiri na wanda yana bukata lallai sai an baci ambaci wannan sufofin sannan za a gane shi da utu bi ata sai a yi tuwayi mutum ne redu ne shine alfaqihu shine ashairu shine alkatib kuma duk yana bukatuwa kafin ka gane shi duk sai ka faɗi wannan sifofin mutum da haka ne duk sai ka itibai in ka ce marautu bi zaidin alfaqihi ashairi alkatib sai ka itibai bizaidu eh ba dama ka ce alfaqihu ko alshairu alkatibu ko kuma ka ce alfaqiha ashaira alkatiba anan wajen ba dama ka yi kalmar dole ka itibai in ka ce ja'a zaidun alfaqihu ashairu alkatib ra'aytu zaidan alfaqiha asha'ira alkatiba dai dole ka shiga a cikin hal a cikin wannan halin tunda duk yana buƙatuwa zuwa annan sifofin gaba ɗaya su kafin a gane shi
nan wa kada awu tibi in yakun muayyana To ga kadu duniya kuma ga aw ba da Ibrahim.
halqa da mulin ya halatta kowanne daga ciki na'am ko ka in sai ko yakun ka shiga in ya kuma ayyanan biduniya na'am in ya zama mutumin nan za a iya ayyana shi ba tare da waɗannan sifofin ba. To ya halatta ka iya ijba'i ka iya yin kado kuma duk gaba daya mutumin nan in ka ce masa zai tun nan kawai shi kenan an gane shi ko da sifofin nan kuma gaba su ba za a iya gane shi to in ya gara ma a nan wajen ka iya ijba'i marutu bi zaidin alfaqihi asha'ir alkati kai mai kenan kai tubai ijba'i ko kuma marutu bi zaidin alfaqihu asha'iru alkati kai kado ko alfaqiha asha'ira alkati ba wanda ka faɗa kowane daga ciki za ka iya shi ma kai kado wanda ka gara ma ka iya kuma Na'am.
mutumin nan ba lalle lalle sai ka faɗi sifofin nan ba za a iya gane shi aw ba da halqa mulina ko kuma sai ya zama da cewa shi mu'ayyanan ne da ba'aliha a gane ko Na'am.
sai ya zama da cewa shi an ayyana shi da ba'alinta lalle lalle sai an faɗa zai faɗa a gane shi amma ba'ali ba sai an ayyana ba amma mutumin nan kace alfaqihu a shi kenan an gane zai dinna ko baka ce a shahararwa da kato ba alfaqihu nan ta bayyana shi to shi kenan abin da ya zama wajibi ka bayyana shi na'am sai sai ka kada faɗo
mulina kana mai bayyanawa sai ka ce marartu bi zaidin alfaqihi dole amma a sha'iru alkatibu in ka gada ma a sha'iru alkatiba in ka gada ma a sha'iru alkatibi in ka gada ma kowane da mutum amma dai wancan shi ne ya halatta wancan shi ne ya halatta a cikin su ka yi itiba'i ko ka kado kowane ya halatta a ciki a cikin wanda sifar da ta zama ba lalle lalle sai an ayyana ba
na'am warfa awan si kai rafa'a ko kai nasiba in kada ta mudmira idan dai kai kado mulmuran kana mai lamiri yana son ya gaya maka ne to cewa yanzu aka ce an yi kado nan to ya ake ya ake yin wannan abubuwan za su koma ya zama kuma ga suna da wani wasali kuma sabanin abin da yake bayar su to ya ake kaddarawa kenan to shine yake kai rafa ko kai nasu ba in na'am kada ta idan kai kado Mudmira.
kana mai koyewa mubtada'an mubtada an kana mai koyewa mubtada kaga in kace alfaqihu ashairu sai a ce ai huma shine mubtada na'am ka boye alfaqihu ashairu ya zama shine labari na'am abin da kai kenan Au auna nasiban.
nasiban ko kuma idan nasiba kai shi kuma ka kaddara wani mai nas- mai nasiba a na'am wajen lan Shi ne yazhara a ani kenan za ka kaddara lan yazhara Fa'ili da fa'ili ya zo uli shi kuma ba shi- shi ne za ka bayyana shi amma duk waɗannan abubuwan kowane daga cikin jawabin annan da kuma nasibin nan kowane lan zahara wanda baya bayyana kowane a ciki kowane dole ne a goye shi wajibi ne a goye shi duk da dai malamai sun faɗa sun ce idan maduhu ne abin da ya shafi yabo ne dole ka goye muratu bi zaidin alkarimu kace alkarimu a nan wajen dole ka goye in kace alkarimu dole ka boye kuma alkarima dole ka boye ali tun da marhu ne in zammu ne shi ma dole ka boye marhutu bi amrin alhabisu ko alhabisa dole ka boye ma ka boye ali ko ka boye kuma ana ko tarahumi ne tausayi marhutu bi zaidan almiskinu ko almiskina shi ma dole ka boye amma idan an samu tahqiqi to wannan anan wajen ba wajibi ne ka boye ban ga gara ma ka iya bayyanawa marhutu bi zaidan ka ce alhuma a marti bi zaidin huwa alhayyadu marti bi zaidin ali alhayyada ka iya bayyana ko kuma ka ce marti bi zaidin alhayyadu alhayyada in tafiki ne a nan wajen a nan wajen ya halatta ka iya goya ko ka bayyana ta abin da kai ba wani amma wancan guda uku ko zan ko madu ko tarahumi wajibi ne wannan ka koyi ba da
wa min al-man'uti wannan ake wakil na'am abin da ya zama an hankalce shi ne daga manuti ko kuma na daga na a cinye aka zama an hankalce shi an gane shi yanzu da hasuru jabi ya halatta ko wanda ake kil ka zo da na a ci ka zo da manuti amma sai kaga cewa za ka iya shafa manutin nan ka bar na a tin nan shikenan sai ka shafa manutin ani imar sabigatin imar sabigatin ai juru'an ne sabigatin duru'an ne sabigatin ko kaga duru'an din nan menene shi musufi ne amma yau ka shafe shi ka ba sabi zatin din kawai shine na a cikin kuma shi yayi a zo da musulun ba shi ya yi ba zo da musulun ba sifata ba saboda mai sabi zatin an kace shi ga kowa ya san cewa abin da kashi ne sarki ake ga wannan sifa da to ya halatta sai ka shafe to ana a cikin ma shi ma yakan zo a shafa na a ci kuma a kawo mana hutun kawai na a cikin a shafe shi kuma a wadata gabar sa amma yake wannan ya karanta shi sa yake wakil na a ci ana a ci cikin ya karanta qalu alana ji'itu bil haqi jita da yakon ko na'am al'ana jita bil haqi na'am qalu al'ana jita bil haqi to kaga ai bil haqqi al bayyin yanzu ne ka zo da gaskiya ga bayyana to kaga bil haqqi din nan ai al bayyin kaga shi ce amma in sha Allah ba a bukata ko da baka zo da ita ba za a iya ganewa innahu laysa min ahlika ba daga cikin ahalinka ai annajina waɗanda za su ai ai na da ɗansa ɗansa ne ai a ce ba halin ba halin gaba ne a min a halika ne annaji na cikin halin naka wanda aka tsaida za su Allah ya sa za su za su tsira to baya daga ciki to annaji na dinnan sifa ce aka shafe ta kawai aka kawo mu mutum kawai wasu gingina aka kawo shi ne a halika shi ma wannan za a yi alhamdulillah alhamdulillah